بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدواء وانا يمتشران الجمعة وانا شين يمتشن تايا قوة الربيع الآخر shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin hudu ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan aji namu na faslin Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da kenan Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa wannan jiran darussa da muke watake da Arabiya kenan insha Allah kamar yadda muka saba a wannan jeren giya mukan yi karatu na ilimin nahu daga wannan littafi na at-turfatu fi nahwi wallafar al-imamu al-hafiz ibn abd al-hadi rahmatullahi alayhi ibn abd al-hadi ya rasu a shekara ta 700 da shekara 44 ne insha Allah zamu tashi inda yake cewa babun nida'i wannan babu yana magana akan annida shine kira kenan a ce ya ko ayyuha ko ai ko makamantansu ya ce wa hurufuhu ya wa aya wa haya wa ai wal hamzatu a harufan da ake amfani da su wajen kira akwai ya'un a ce ya rajul ko ya ahmad ko ya musa ko ya isa da ire-irensu akwai aya a ƙara alhamza akan yawon ɗin a ce aya rajul aya imra'a aya fulan wa haya ana ƙara kuma ha'un wa ai ai sai a cire a ƙara alhamza a cire a maddam domin ya'un ita ce umul bab ita ce ake jujjuyawa a ce aya haya wa ai wal hamzatu hamzatu alhamza din ita kadai ita ma na amfani da ita wajen kira fataqulu ya zaidu wa ya bakru ya zaidu zaka yi cewa aya zaidu haya zaidu ai zaidu a zaidu duka wannan kira ne wa idza kana al munada alaman mufradan aw nakiratan a baya mun ji zance game da al alam sunan yanka proper noun ko to idan ya zama sunan yanka ne mufradan wanda yake kalma daya ba mudafun wa mudafu ilayhi ba aw nakiratan maqsuda ko na kira amma wata ke an nufaci wani specific shine na kira makasuda buniya alad dammi to zai zama mabuniya alad dammi a ce ya zaidu ya rajulu kaga ya zaidu suna ne wanda yake alad ya rajulu idan kasata rajulan muayyanan shi kuma shine na kira makasuda kenan ya rajulu ya mra'atu ya gulamu ya fata idan idza qasatta shakhsan muayyanan bi hadha an-nida fa huwa ma yu'rafu bi an-nakirati al-maqsuda wa yunsabu ma ada dhalika duk abin da ya koma bayan ismul alam al-mufrad da an-nakirati al-maqsuda idan ka sa shi a nida'i to za a yi mishi nasaba ne kamar ne kaman mudafun mudafi ne kace ya abdullah ya rasulullah ya nabiyallah ya akhal islam duka wannan haka za ka sa mishi wato mudafin wa mudafu ilai wannan idafa kenan mahda al-idafatul mahda wata ke da ma'anar min ko ko ko abin nan ko fi idan ka ce abdullahi ai ma'anar shi abdun lillahi ko abdun min ibadillahi in ka ce mana zaitin ai manan min zaitin da kuma wanda yake wato idafa gairu mahaba kaman ya tsali'an aljabala ya tsali anil jabala ne wannan ai wannan idafa ce wanda ke gairu mahda don za a iya cewa ya hadha alladhi yatla'u aljabal shi yake nufi wa ya rakiban haka nan idan na kira wata ke gairu maqsuda shine kamar ya rakiban wato idza aratta ayya rakibin idza lam turid wahidan bi ainihi kaji magana in ba wani guda ɗaya kake nishi ba wa in wasafta al-madmuma bi sifatin mufradatin jaza raf'uha wa nasbuha idan kuma ka kawo munada ka kawo mushi sifa kuma sifan nan guda ɗaya ce a wurin kana da yanci ko dai ita sifan ka bata marfu'iya ta tabi bayan munada din ko kuma kai mata nasaba kamar mene ya zaidun zarifu zaka ce kuma ya zaidun zarifa ya zaidun al-aqilu ya zaidun al-aqila ya zaidun al-alimu ya zaidun al-alimu duk ya halasta haka wa yurfa'u ar-rajulu fiya ayyuha rajul ita kuma ayyuha ayyu da ake kara mata ha na tambihi to duk inda ta zo abinda ke bayan ta marfu'i ne ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal kafiruna haka zaka ganshi ko ina abinda ke bayan ta marfu'i ne ko a wata siga yazo la ghairu san ba a mishi wani abu sai rafa inda ayyuha ta zo sannan kuma dole ya zama wato ma'arifa ne bil alif wal lam abinda ke bi bayan ayyuha bai zama mara alif da lam wata ƙulu kana iya cewa kuma ya lallahi wannan zai zama munada wanda yake akwai ta'ajjub ya lallahi wa ya lil muslimina fataftahu lamu fatuftahu lamu fil ula wa tuksaru fi thaniya idan ya zama suna ne wanda yake wato mufradi wanda kuma yake da da alamiyarsa to shine sai a mai nasaba ya lazait gani ya lazait amma idan ya zama wato suna ne wanda yake ya iktisabin alamiya ne da alif da lam to sai a mai kasara ya lil muslimina ya lit tujjari ya lit tullabi na makamanto sai ce fa fatar fataftahu lama afatuftahu lamu fil ula shine ya lallahi wa tuksaru athaniya shine ya lil muslimina an gane kuwa babu tarhib to akwai wani subheading a cikin a cikin a cikin munada bari da yin turanci na ranar wani ya tume ne ya ce duk rabin kasuwa turanci ne sai ne ta tsaye na ce haka ne ma kuwa wai su suna gefe ba san turanci ba nun ta yin turanci a cikin karatu barin da yanayi wannan wato wani sakin layi ne kuma a cikin tarhib a cikin annida akwai kuma a tarhib to a tarhib ana ce mashi afokok an kuma kuma kenan afokok a-p-o-c-o PE A for cop a cikin linguistics saboda zahira ce lugawiya ta daga cikin zawahir sha'i'a across languages yani abran lugat ta daga cikin akwai abin da yake ci musu linguistics general sune al-zawahir al-amma fil lugat zaka ga kusan kowane harshe yana da shi da wuya ka samu harshen da misali bai da sigar mufradi da jami'i ko harshen da bai da sigar wato jinsi in banda yan kaɗan kamar japanese misali bai da sigar ta'anis wa tafkir to irin akwai waɗannan ƙazaya lugawiyya wanda a cikin kowane harshe a kai su ake cima linguistics universal to daga ciki akwai a tarhim yana da yawa a cikin harsuna shine rage tsawon kalmomi rage tsawon kalmomi su a larabci sun fi itibarinsa a wajen nida'i amma a nazariyar linguistics akan duba hadda wajen nida'i din ɗabi'a ɗan adam takan hukunta haka akwai kalmomi da yawa waɗanda in ka bi tarihinsu za ka tarar cewa an rage musu tsawo ne yau da gobe sa aka rage musu tsawo yanzu kuma misali sabon gari yanzu kawai sabo ake cewa sabo ko kebi maimakon kabiru kebi ya ce habu maimakon abubakar a rage mai tsawo a ce abdul maimakon abdullahi to duk wannan agun bature ko agun masana harshe tarhimi ne sanan da yawa a turanci a ingilishi a faransanci a italiano a turkish a kowane yare akwai su ko kasancewa kalmar love wannan na soyayya da ba haka take ba da lubiya ce lubiya ana spelling ɗinta da l-u-f-i-a f-i-a-n lubiyan daga ba aka rage ta ta kuma love aka canza kuma f ɗin zuwa v haka cup wannan kofi da cup a turanci ana rubuta shi ne c-u-p-p-a copper tana ka cire pa din ya kuma cup hakan ka ɗauki ɗauki abinda muka saba ji kullum photography yanzu ba photo kawai ke cewa daga hoton ba kuma kada ana cewa pic aka canza shi picture sai a ce pic photography sai a ce photo ɗauki kamar cinema ai asalin shi cinematography ne shi ma aka rage shi kuma cinema in ka dinga duba za ka ɗauki zoo zoological garden shi aka rage zuwa zoo ba zoological garden daga zoology ɗauki advert asalin shi advertisement amma yanzu ad ma kawai ake cewa ad ɗin kawai ake faɗi aka mai da shi advert daga advert aka mai da shi ad watakila kamar da suke cewa akwai ɗabi'a ɗan adam na son sauƙi da rage nauyin abubuwa a baki da sauransu to wasu malamai suna inkarin wannan ƙabiyar a matsayin wato adulteration ne wato lalata harshe saboda ka zaka ga musamman in yazo farkon zuwa za a yi ta gaba da shi a yi ta mai raddi har sai ya zama sha'i sannan za a karba akwai wani masani a america wannan norman norman chomsky chomsky wani hatsabibi na yana yana rayu yanzu zai ya cika shekara ɗari a duniya tsoho ne sosai mara kan gado haka to ƙwararre ne a harkar linguistics yana da nazariya sosai akan wannan an ta yi mai raddi da yi mushi yarfi a kai cewa ya kawo ƙa'idoji masu ɓata harshe. A larabci suna karɓan shi a babin nida'i, shi sa ma har akwai wata ƙira'a ta ƙura'ani ta zo da a wajen ayin nan, wana dau ya maliku, da ya ƙi alaina rabu, ta zo da wana dau ya mali, babu kafin nan, ya mali, sai mutanen basara, nuhatu basara suka yi watsi da wannan ƙira suka ce ba za a karɓe ta ba. sai kufa suka ce a tarhimi ne yayi tarhimi ne saboda ƴan wuta suna cikin tsanani ba za su iya karasa ma kalmar ba ma wanado ya mali da yakda alila rabbuk to almuhimmu dai yace wa yurakhamul munada almadmumu zaidu ala salasati ahrufin ana yima suna da aka kira shi da dhamma wanda ke da harafi biye da guda uku ya wuce thulathi to ana mishi tarhimi ana clipping ɗinsa ana datse shi fa yuhdhafu akhiruhu sai a share ƙarshen sa ka kaulika kamar idan kace ya harith sai kace ya hari idan an datse dan ana iya barin harafin da asalin wasalin sa a ce ya hari ana yace kuma ya haru diya halasta yace wa in shi ita bamamta in ka zo sai kace ya haru wata ƙulu ko kuma ka ce fi mansurin sai ka ce ya mansu tsagar shi ma daman shi don mace a kai sai ka ce ya mansu fata hazafu harafai ne sai ka share harafi biyu wata zilu fin nudubati al'alifa walha'a ka ƙaulika wa umra idan kuma za ka yi annuduba shi kuma annuduba shi ma wani salo ne na kira shi ne kira da ke nuna tsananin bukata da kake zuwa ga mutumin ya zo wa mu'tasima to kaga shi kuma karawa yake wa khalifata wa zauja wa islama kamar da bashi da ce wayyowa ne na wayyowa ne to shine wa umra shi kuma kara alif ake da ha'un wanda take sakina wa mu'tasima kuma kamantansu to haka ake kara shi ga yana yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari ko da Annabi ya ce ma Aisha ya Aish hadha Jibrilu yaqra'u alayki salam ya Aish ya ke aishatu sai ya datse harafin ƙarshe ɗin wannan ya zo a cikin larabci haka gama garin ta'abiri ne larabawa abinda ake sun ka zo ka san li'irabinsa ga yadda ake li'irabinsa za a li'irabin sha matsayin cewa munada ne murakham huzifa minhu kaza wa kaza mutum ya yi raf'a ga abinda da ba raf'a bane a jiki asali ya halasta kamar ya hari idan kuma ya ce ya haru to ba matsala ba kuskure bane idan kuma dama raf'a ce dama ita ce al'aslu ga ainihin wato sunaye su zama marfu'ai wallahu alam ina ganin bari mu ba wannan ako kai nisa a mutsallaka adab to muna magana akan abin ga annasar fil asr al jahili ya zo mana magana akan wato funun nasar ko inda ya ce fununa nasari fil jahiliya walin nasari fil jahiliya ce agradun kathiratun wa min ahammiha mayil annasar a zamanin jahiliya yana da wato jawabi da ake yi na huduba yana da manufofi mabambanta agradu din da suke sawa a yi shi daban-daban ne na farko akwai alkhitaba alkhitaba zance wanda ake gabatar da shi a cikin tarurruka da suka shafi yaki ko aure ko zaman sulhu ko tattaunawa tunda jahiliya babu wa'azi zamu ga cewa wannan khitaba ita ce abinda musulunci ya tabanni musulunci ya adopting dinta ya dauko ya saka a cikin sha'air dinsa a sallar juma'a ya bata karfi kuma har wasu malaman fiqh ma suna ganin kamar ita ce ma rabin sallar azhar da aka kale ta koma raka'a biyu to sauran biyu hudu ba ne har ma aka ce idan mutum yayi surutu to sallar da ba a riga yi ma ta ɓaci sallar da ta biyo bayan kai su to ana hudu ba kuto ta ɓaci kako girma da aka bata ya kai ya kawo da haka zaka ga limamin juma'a yake da wata alfarma da ba kowa yake samu ta shine dole ka ko baka kauna shi dole ka saurare shi dole kowa ya shiru shi kuma ya ta jawabi iya abinda Allah ya kaddara masa ko Allah ya ba limamin juma'a wannan karama saboda in baka baka saurare shi ba sallar ka ta ɓaci sannan musulunci ya ƙara ɗaukanta ya saka a cikin sallar idi da sallar roƙon ruwa da sallar kiswewar rana da kuma a wajen jihadi idan an zo shugaban jihadi yana yin jawabi hakanan a sha'air na aikin haji akwai hudu ba akalla guda uku akwai hudu ba a rafa ranar tara ga wata akwai hudu ba a ainihin wato almash'arul haram ranar sallah washe garin kenan yawmul hajjal akbar akwai hudu ba a rana ta gaba shine amina duka su masu cikin sha'irul hajj musulunci ya girmama ta sannan musulunci ya sake saka ta kuma a duk wuraren da aka ga dacewar yi inda mutane suka taru shine shine wa'azi ko lacca ko duk wani abu da ake na jawabi a a a jahiliya ga yadda suke tace wa hiya fannu mukhatabatil jamaahir litargibi fima yanfa'u aw tarhibi amma yadurru ya ce shi ne salon zance da ake gabatarwa a gaban tarin al'umma da targib don kwadatar da su fi ma yamfa'u ga abin da zai musu amfani wata'au tarhib ko tsoratar da su amma ya durru ga abin da ya cutar da su wayan tazu uslubu ha suhula salon zancen akan yi shi mai sauƙin fahimta ne wal wudu abu komai a fili wal iqna da kuma bin salo na gamsar da masu saurare wa rau'atul lafz da amfani da lafuza masu kama hankali fil ihtijaji wajen kafa hujja wal barhana da kawo dalilai wa jimalit ta'bir da kikkiawan zubin zanci wa aksaru ma kana kitaba mafi yawan hudubin jahiliya an yi su ne fit tahridi alal qital wajen zaburar da mutane zuwa ga yaki saboda yawan alkaru wal farudin wa tahkim ko kuma yin hukunci tsakankanin fil khusumati a cikin wata jayayya kamar inda ake yi a suku ukaz ko kuma an yakin kowa ya ji jiki ana so a sulhunta wa islahi zatil bayni da wajen sulhu tsakanin wasu al'ummomi ko mutane masu rigima wa fil mufakharat da kuma mufakhara wannan wakilin wannan kabila yazo ya ambaci alkhairan su da abinda suka takama da shi kamar yanda wufud suka dinga yi sanan suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal munafarat da kuma munafara shine wato shi ma dai kaman at-tahrid alal alal qital wa hina qudumil wufudi da da kuma lokacin da aka samu ziyara ko baƙi suka zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi jawabi da kansa in yayi baƙi ko ya sa wasu su yi a madadin sa wa nahu zalika wa gada zalika da makamantan wannan ba'un nabiyu alwasiya sai kuma wasiya wasiya shine wa huwa kalamun yuradu bihi al-irshad zance ne da ake yi dan shiryatawa sadirun min al-asan wanda ke fitowa daga bakin mafi shekaru allazi iktasaba tajribatan fil hayat wanda kuma ba wai shekarun shi lambobi bane kawai ya rayu ya samu experience ya samu gogewa a rayuwa ila man huwa aqalla minhu tajriba zuwa ga wanda bai kai shi gogewa da shekaru ba au asghara sinnan ko ga wanda yake kasa da shi a shekaru wato mutumin da ya goge a wata harka ya dade a cikin ta a harkar sana'ar iri kaza ko a yaki ko a shugabanci to idan zai yi ma na bayan shi zance zai yi ne da sigar wasiya kal waladi min al walid kaman mahaifi yayi ma ɗansa yayi ma ɗansa kamar da Allah ya ba mu labarin Luqman ko idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu kaga baba ne yake ma ɗansa kamar da annabi ibrahim yema ƴaƴansa kamar da annabi yaqub alayhi salam yema ƴaƴansa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut duk wannan nau'i ne na wasiya wata tankiya ko jan kunne na musamman wanda za a yi lokacin da ajali ya kusa ko lokacin wata rabuwa da ake ga za ta yi tsawo ko lokacin tafiya ko makamancin haka to suna yin shi da wani siga na zance na musamman فهي ليست موجهة إلى الجماهير خلافا للخطابة إتا وسيا باء فسكنت دا إتا زواغا public زواغا قوة أنا فسكنت دا إتا زواغا متاني كي بانتتو با كمي دا كي فسكنت دا خطابة زواغا متاني wanda suke gama garba wata shtamilu ala kasaratil hikami a cikin wasiya akan yawaita kawo azanci wa dukkatil ibara da zance ne zurfi zance mai zurfin ma'ana wannan ma shi ma za ga musulunci ya ainihin wato ita bannin wasiya ita ma har Allah ya saukar da ayoyi akan wasiya da bayani akan ta yazo a cikin hadisai da muhimmantar da abin da ke ciki da kuma wajabta ma waɗanda aka gaya ma cewa su zartar da abin da aka faɗa matakan bai saba wa shari'a ba salisan na uku akwai nasarul kuhan lafazin kuhan jam'i ne na alkahin alkahin kuma shine wato mai zama a tamfil tamfil shine ma'abad wuraren da ake aje gumaka a jahiliya kamar da muka sani akwai yawaitar gumaka a cikin al'ummar jahiliya wanda hata a ka'aba akwai gumaka a gidaje a anguwanni a ƙauyuka ko ina akwai su ga sunan kata-kata waɗannan gumaka akwai manya-manya a cikinsu wanda ake musu ma'abad ai musu sansani ko a gina wani ɗaki na musamman ko wani gida ko wata rumfa da za a saka gunkin a ciki mutane su dinga zuwa suna shiga suna gabatar da addu'o'insu da, da salatansu da ƙurbani to akwai mutane da suke kula da wannan wajen mai kallon fim ɗin indiya zai iya tuna yawanci indiya suna da irin wannan wuraren za a ga wani, wani mutum da, da, carbi ko, wani makawiya ya shafa hoda ne ya yi wani aski na mutanen da ba su da hankali ga shi nan dai haka ba kyan gani yawanci su suke shigar da mutane su suke ba su abin nan zikirin da za su yi suna yin surkulle wanda suke fassara mutane cewa ga abin da gumakan suke faɗi tunan shi ake ce ma alkahin kawai da hausa ka ce boka boka kawai ko wani ɗan tsafi ko makamanci haka to a jahiliya akwai su da yawa kuma suna yin wannan surkullen ya shahara a cikin mutane da ba a gane me shi yasa ma da da Qur'ani yazo ya rikita su daga cikin abinda wasu suka ce aibokanci ne ko Allah ya ce wala wa bi qauli kahin eh ba magana boka bane dalilan ma tazakkaru sai da Allah ya musu da wannan martaba to to irin wannan zancen shi ma an taskace shi a matsayin nau'i na nasar a zamanin jahiliya wa huwa qaulun sadirun min afwahil alkuhan alladhina yad'una ma'rifatal ghaibi fil jahiliya zance ne da ke fita daga bakunan wato bokaye masu tutiyar cewa sun san gaibu a jahiliya wayamtabu hadha an-naw'u bis-saj'i suna yawaita saj'i mun san saj'i mai magana kan shi a baya shine zance ya dinga karewa da harafi iri guda guda kamar da Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr kaga yana karewa da ra'un ra'un to irin wannan karewar wannan fawasil din shi larabawa suke suka sani da suna as-saja wal ghumud kuma zance ne mai sarkakiya mai wahalar fahimta wa gharabatil uslubi da salon da ba a saba ji ba haisu yadda i ashabuha samawiyataha wa qudusiyataha wa jinniyataha masu magana suna cewa magana ne daga sama wahayinta ake kuma magana ce muqaddasa mai daraja wanda ba za a saba mata ba wa jinniyataha kuma suna cewa aljannusi nake ga musu rabi'an na hudu akwai alhikam jam'u hikma alhikam shine yace huwa qaulun mujizun zance ne takaitacce mashhurun wanda ya gama gari ra'i'ut ta'bir wanda yake da zubin kalmomi masu ban sha'awa muhtawiyan ala tajribatin insaniyatin amiqa wanda ke dauke da gogewar rayuwa ta dan adam mai zurfi ya hadifu ila alkhair wal irshad zance ne da yake nufin koya mutane alkhairi yake shatar da su ila sawab zuwa ga tafarki madaidaici wa qad sha'atil hikma ala alsinatil arab hikima ta watsa harshen larabawa mundul jahiliya tun zamanin jahiliya da ikimadihim ala tajarib min al hawadith saboda sun dogara da daukar izina daga abubuwan da ke faruwa yau da gobe a tsakankanin su ma dikkatil mulahaza kuma suna da zurfin fahimta wa nubugil basira da da zurfin tunani zamu kalli cewa wannan wani abu ne da yake a zahiri duk al'umma wanda take bata da wani scripture bata da rubutaccen kundi da take daukan tsarin rayuwa a cikin sa za ta dinga koyar rayuwarta ne daga yau da gobe wannan shi ya haifar da yaduwar karin magana shine wanda yake nufi da alhikam karin magana a cikin larabawa kuma har yanzu ga cewa wuraren da akwai karancin dan takardanci karancin boko karancin rubutu da karatu za ga akwai yawan dogara da karin magana ba san qur'ani ba ba san boko ba amma za ka ji mutanen kauye an san karin magana iri daban-daban suna ka an ga wani dan birni ma yana karin magana sai a fara tunanin ko ya zauna kauye ne ko sabba ya ka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam malaka afsahuna ya akai kake da irin wannan fasaha sai ya tuna musu cewa saboda an rene shi a kauye wurin banu sulaim ko banu banu sa'ada to a saboda ka larabawa suna da wannan karin magana zance ne zaka ga dunkulalle mai wata faffadar ma'ana wanda kuma da an gaya maka za ga iya cewa gaskiya ne wannan abin akwai hikima a cikinsa za ka ce laifin yaro kiwa laifin babba rowa ba aya ba hadisa ba kai suka ce ba haka bane dole haka ne ko haka zancen yake in dai kana da rowa kai babba to ku dole yara su maka su maka kiwa a anguwa da kai lokaci ce kai waye nan duk kowa sai ya gudu saboda kai maroci ne ko azzalimi ko kaga babu aya babu hadisi to amma amma haka zancen yake suna nan da yawa karin magana da ire-iren su a Hausa akwai su a Larabci akwai su a Ingilishi akwai su malaman harsuna suna nazari sosai akan su to daga cikin abin da ya ƙara ma Larabawa yawan hikima shine hawadith da suke ta faruwa sai su dinga daukan hikimomi daga ciki suna abin nan da su Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo shi ma a cikin zantutukan sa sai zama akwai rawanin hikima sai abin ya ƙara armashi a aka yi talalubo na baya ana rubuce-rubuce a kansu ibn kutaiba ya yi ibn salamin jumahi ya yi jahiz ya yi suna nan da yawa a ga irin fada annabi sallallahu alaihi wasallama al'arwahu junudun mujannada zance ne na hikima wanda yake karin magana ne inna minal kalami la sihira inna min ash-shi'ri la hikma zance ne na karin magana shi ma al-harbu khud'a in ka dauki ire-iren shi in ka dauki wancan hadisin da bai inganta ba a habib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma in ka dauki wani hadisi da bai inganta ba hasbuka min ash-sharri sama'u suna nan da yawa a cikin zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa wa utitu jawami al-kalim dai su din alqur'ani da Allah ya saukar ya sauka da zantuka na hikima iri daban-daban amma ba a ce musu haka din an fi kallonsa a matsayin ƙawa'id ƙur'aniya an fi kallonsa a matsayin ƙawa'id na ƙur'ani waɗanda ake amfani da su a matsayin ƙawa'id amma kamar idan ka ɗauki la yastawi minkum la yastawi al-khabith wala at-tayyib dauki wannan wala yastawi al-khabith wala at-tayyib ko kaga ka karin magana ne wannan hikima ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan an ka dauki irin laisa laha min dunillahi kashifa laisa laha min dunillahi kashifa irin qudiyal amru qudiyal amru ka dauki alaysa subhu biqarib suna nan da yawa likulli naba'in mustaqar fama tughnin nuzur ga sunan fa da yawa fa kullun ya'malu ala shakilati in ahsantum ahsantum li anfusikum da ire-irensu hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan to saboda da malamai suka kalli waɗannan irin zantutuka na alqur'ani sai suka kasa su gida uku cewa al-hikam wal amsal alqur'ani iri uku ne akwai al-masal zamu zo mu ji magana akan masal a gaba kadan shine next abun nan akwai al-masal wanda yake al-musarrah kwatance da aka buga cikin alqur'ani wanda ya zo ƙarara Allah ya ce innama matsalul hayatid duniya matsalul ladhi stauqada naran ko masaluhum ka matsalul ladhi stauqada naran kaman masalul jannatin lati wa'idal muttaquna da ire-iren su kaga wannan an bace cewa misalin kaza ne kaman misalin kaza ko amfani da da mithlu ko amfani da kafu aw kallati marar aukan lazi marar alaƙarecin ko da waccan allati naƙada da gazalaha da ire-irensu da ire-iren waɗannan to wani shi ake ce mashi al-masalu al-musarrah to wannan yana zama na musamman ne akan wata mas'ala da aka kwatanta au kuma al-masalu al-kamin wanda aka ɓoye wanda za ka iya ƙaddara samuwar kwatance a cikinsa kaman wala ta da harbi salatika wala tu hafit biha wabtagi baina zalika sabila wato ana kwatanta yanayin sallolin guda biyu ne cewa misalin wanda ke yin wannan sallah ba misali ɗaya da wanda yake yin wancan ba ai laisa mathalu man yukhatir bi salatihi kaman yazharu biha kaga wannan a sake yake sai kai dogon tunani sai zaka yi tsinkayo cewa kwatance ne haka man ya'mal su'an yujza bihi man ya'mal su'an yujza bihi zaka ga akwai irin wannan abin nan din ai man ya'malu su'an laisa kaman ya'malu hasanan da ire-iren sun kace wannan shine al-mathalul kamin idan yake akwai abin nan wato ja'in da tsakanin malamai wajen wasu ka'idojin ga kuma zarkashi a cikin burhan fi mu kwanza ga tattauna akan wannan to na uku shine wannan da muka fara ambata shine al-masal ko al-masal al-mursal wato al-hikmatul mursala fil qur'an sune irin su laisa laha min dunillahi kashifa din da muka ambata da ire-iren da'ufat talibu wal matlub inna ma jazaa'u ma jazaa'u ihsan illa al ihsan hal jazaa'u ihsan illa ihsan da ire-iren su alaysa subi bi qarib da makamantan su kaidoji ne amma to waɗannan malamai sun yi sabani game da amfani da su a cikin zance gama gari kawai ka ga wani abu kawai sai ka ce sai kawai ka amfani da wani na abin da ka ce fabuhitar lazi kafar ma'ana ka kama wani ya yi kare ka ce fabuhitar lazi kafar a ga muna yawan yin wannan ustazai mai ta kamo inda muka dama da ustazai da gardawa duk suna yin wannan to wannan abin makaruhi ne a gun malamai zarkashi ya kawo shi a cikin ulumul qur'an al-burhan fi ulumul qur'an yace yana daga cikin wasa da alqur'ani da mai da shi wato kamar zance gama gari kawai duk abin da ya fara kai ka dauko ayi Qur'ani kawai ka yaba ba akan abin da Allah ya saka da ita bake da wasu malamai suna ganin babu laifi idan wata hikima ce ka kalla ko wani abu ne wanda a cikin shi babu wasa da Alƙur'ani ko kare wani ra'ayinka ko son zuciyarka ko murɗe ma'anarsa to suna ganin babu laifi amma dai takarantan shefi saboda Allah ya soka da wannan alkur'ani ya girmama shi ya fifita shi akan kowane zance kuma bai yadda a yi mishi abin da ake wa dukkanin zancen da aka ake abin da aka dama na zance ba bai yadda a yi mai fasara da aka dama ba bai yadda a tattauna akan shi yadda aka dama ba bai yadda a tsora shi ba inda Allah ya ce ba abin ta kai shi za ga yanzu da sunan malanta ma mutane suke wannan irin abin da ƴan wa'azin turmi suke yi da ayan san ƴan wa'azin turmi ko irin wa'azin nan da ake a nan talabijin da bakin bakin randa muciya din nan Rex a zo a kafa loudspeaker a dan yi wa'azi sama sama burin burin burin ai ta jan in aka fara fasara a'udhu billahi sai mata fasara ta baka ta baka kala 30 kuma duk ba ta cikin littafi an nuna kanan kuma sai da laya to kaga wannan shine wa'azin turmi kenan daman ba an shi an samu wuri mai duhu inda ba a gane juna kamar kamar barayi to irin wannan wa'azin yanzu Allah ga ya dawo cikin mutane da sunan malanta malam sai ga mutum da sunan malami kawai dauki aya ba abin da Allah yake to kenan kawai ya maka ta ya wuce abin shi wannan wuta ne fa balbal fa wallahi ba karamin bala'i bane jama'a mutane suke yi kansu wallahi mutane suke yi kansu yanzu ko gwamna ne ko shugaban kasa ka isa ka dauki zancen shi ka je ka faɗa ba yadda yake ba bayan za ga SS suna neman ka ba yanzu nan za a lalubo ka dinda kake a ce sai ka fito ka yi apology sai ka fito ka ce ka tuba amma zancen Allah mahalicci da wanda wata ayin za a aiko ta sai an turo mala'iku dubbai za su rako jibrilu dubbai irin karfin jibrilu wanda shi kada yake kifar da garuruwa amma saboda tsabar security da ake so a sa ma ayoyin saboda kada wani shedani ma ya samu wata dama koyaya za a turo shi da wani da wata runduna ta mala'iku annabi yace suratul an'ami mala'ikun da suka rakota su 70 wani special squad ne ba taba zuwa duniya ba kuma daga nan ba su sake zuwa ba haka yake kullun za za rako za kawo alqur'ani wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i ko fa man yastami al-ana yajlahu shihaban rasada wannan fa diddan a kare ne ka a canza haka za a zo a lakkana wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake so ya karantar summa inna alaina bayana sanu quluka fala tansa sannan malaikan ya dinga zuwa kuma lokaci ba lokaci yana ƙara bibiyar sa ya ji karatun nan yadda yake wannan fa da a tsare fa jama'a amma sai mutum zo kawai zo ya dinga wasa da Qur'ani kuma tunda Qur'ani bai da wata gata a hukumance shikenan sai a kyale shi inda inda inda kusin Najeriya mutum ya kotin ya faɗa abin da ya ga dama sai a yi ca a kan shi da lauyoyi da 'yan siyasa da 'yan majalisa da 'yan boko su yi ca su ce ba haka ba ba haka ba ne ba haka ake wannan hukuncin ba game da zaɓe ko ta dokar wani electoral act ko wani wane ne ka za shirme da wani turanci ma da ba a gane ya suke yi shi turancin kotu da da constitution ba ma a ganewa ba irin na ƙwarani da yake bayani dalla-dalla ba za ka ya kamata jama'a mu kiyayi mu kiyayi ƙwarani mu taka mai nesa wajen wajen rashin wajen rashin takarar game da abin da mu faɗa wasu malamai suka ce babu laifi in an yi amma idan an yi bisa wancan salam wallahu alam to al'amsal su ne wa huwa qaulun mujizun daqiqun sa'irun alal alsina lahu mawridun wa madrab zance ne wanda yake shi ma takaitacce ne mai ma'ana mai zurfi wanda ya yaɗu a bakin mutane mutane suna yawan faɗinsa lahu mawridun yana da magangararsa wato yana da wani abu da ya faru aka samar da shi wa madrabun kuma yana da inda ake buga misalin shi idan irin abin ya faru wa kad yakunu mustamaddan ana yana zama kuma ya zama an samo shi ne min qissatin daga wani labari aw waqi'atin ko wani abu da ya faru aw murtabitan bi ashkhasin ko ya zama yana da alaka da wasu mutane ishtaharu bi sifatin mahmudatin aw aksiha kalla hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta ce wata mata tana zuwa wurin na fira sai tana yawan cewa alherin Allah ya kai ma ranar gale ta irin shi ne karin magana ne mai labari wa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani tace ranar gale tana da gaskiyar ranaku na abin al'ajabi a rayuwata tace a wannan rana Allah ya tsata da ni daga daga kafirci wanda ta ba da labarin cewa gele ne na wata ‘yar masu gida ya ɓata shahu ne ya ɗauka kuma sai aka ce ta ta sace aka ba aka ta dukanta har tumbir aka yi mata aka ce ko ta ɓoye a cikin farjinta a sanadiyar haka ta faɗi ta suma saboda wahalar duka shine wani kuma ya siye ta cikin musulmi a garin makka ya yanta ta to bayan an yi hijira tana zuwa gurin aisha kisa na a cikin fatul bari ko bukhari ya ambaci baitin sai fatul bari ya kawo tarihi sai tana sai tana yawan ba aisha labarin tana cewa yawmul gushahi shine aisha ta bita ne yawmul gushah sai ta bata wannan labarin to shine karin magana irin wannan wanda ke zuwa da irin wannan labarin larabawa a jahiliya duk wani duk wata hadisa da ta faru sai su sai su bincin wani zance daga cikinta sai su yi amfani da shi sai su dinga buga misali da shi a a a kaman kaman kaman karin magana wafaqa shan wafaqa shannan tabaqa ana kanta a ce wafaqa shannan ko wafaqa shannun tabaqa wata wata mata ce da ta da take cewa ba ta auri kowa ba sai wanda hankalinsa ya zama iri daya shine babanta ya wani bako bakon ya bai da wasu surkullan zance iri daban-daban da aka kasa gane su baban ya shiga cikin gida ya ba da labari sai ta ce aiko abin da ya faɗa kaza ne abin da ya faɗa kaza ne sai je ga bakon ya ce aiko ka ji wallahi ya ta ta yi min bayanin abin da ka faɗa kaza da kaza kaza ce to ai wannan hankalin mu ya ɗaya da ita ina son aure ta shi ya ce wafaka shannun tabaka kamar a ce an yi an yi mene yake cewa an yi bari an yi barin to akan miya misali ko kaga sai a ce kawai ke to hakan ka dauki irin raja'a bi khuffai hunain an san kisa ko raza bi khuffai hunain kisa ce mashahuriya akwai wani balarabe ne da yaje kasuwa ya siyo raƙumi to zai koma gida sai wasu ƴan damfara suna so su kwace raƙumin su rasa yadda su yi sai suka sami takalmi huffi kenan ko sai suka aje guda ɗaya akan hanya da ya taho ya taho cikin daji da ya ga ɗaya sai ya ce oh ji takalmi mai kyau inda ba wari bane ai da na tsinta na tafi da shi gida to amma wari ne na dama ne sai tsallake abin shi ya wuce sai da ya sake tafiya kamar kilomita daya kawai sai ya ga ɗayan shi san aja ɗayan a ga wasu ci subhanallah da na ɗauko wancan na haɗa da wannan ya na tsinci fiye ɗaya ko to bari ɗauki wannan in koma ɗauko wancan sai ya ga maimakon ya dawo da dabba bari ya ɗaure ta ya je ya ɗauko takalmin sai ya ɗaure dabba a nan ya tafi ɗauko takalmin ya tafi da ɗayan ya tafi ɗauko ɗayan kafin ya dawo su kuma suka tafi da dabba sai ya koma gida da takalma to in mutum ya buga wata asara ta wuta sai a ce raja bi huffai hunaini ya dawo da takalmi in mutum je ya asara ta fuska wauta da su larawa sai ce raja bi huffai hunaini ga wancan shi ma ya zo a cikin tarihi na qata'at jahizatu qawla kulli khatibin qata'at jahizatu qawla kulli khatibin jahiza wata mata ce ta je kitso a wani ƙauye sai ta jiyo labarin za a kawo farmaki garinsu sai ta fasa kiɗan ta rugo da gurto ta gaya mutanen garinsu da ta gaya musu kuma sai aka ɗaya ana ta shirye-shirye ana ya za a yi to gaskiya ta faɗa ko ba gaskiya ba kafin su ankara kawai sai ga ƙura ƙurar wannan abin nan ɗin rundunar da kuma an fara jawabi da hudu ba shine sauni ce qat'at jahizatu qawlu kulli khatibin labarin jahiza ya yanke da wani zance a tashi kawai aje yaki sai laraba sai suka ɗauki wannan suna ta amfani da shi akwai su da yawa in ka je kitabul amsal akwai kitabul amsal na na wannan na na na Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam yana da shi kitabul amsal akwai al-amsalul arabiyya na na wannan ibn al-ambari zaka same su da yawa a ciki suna yake ce ma al-amsal zaka mu ma a adabin mu na Hausa akwai irin wannan karin magana wani lokaci kissa ce wani lokaci wata haditha ce wani lokaci wata tatsuniya ce yanzu kalla abin da ake cewa dan amshin shata cewa da dan amshin shata ne me ake nufi mutumin da bai da ra'ayin kanshi kawai dan abu ya rima ne a shakida to kaji wani ma abu ya rima a shakida in ya rima zai wuce dan sarki ga dole akwai makara ko don haka cewa dan amshin shata ne ana nufin mutumin da bai da ra'ayin kanshi duk abin da ji ana faɗa kawai yana faɗi amma wannan an ɗauko shi ne daga asalin haƙiƙar yadda shata wannan shata na huntuwa da mawaƙi yake waƙasa kaga shata yana waƙa masu amshinsa ba su da wata hikimarsu sai abin da ya gaya musu in ya ce musu ku dinga cewa hajiya ina ya amadu shi za su faɗa kawai in yace su ce magaji mai ido daya ko me wannan me sunan shi ma likita nan da yake mawaka a madingaya ko to abin da kawai su bada na godewa a madingaya yake cewa ne ma yawwa to abin da su faɗa kenan haiga mawaka to in ka zama kawai duk abin da ka ji ana faɗa shi kake faɗi sai a ce na amshin shata ne kai shi sa har za ka gasa ɗan ƙwairo suna mashata habaici akan wannan su suna ganin wannan rashin fasaha ne ce ga mawaƙi ya shirya waƙa ta yi sai ya amsa mishi ba a ƙara mai shata kenan sai ce in na shirya waƙa ku ƙara mai su daudin kiɗi ko ya ce mu hudu da azanci gare mu ƙaƙa mutum guda za ya kada mu su hudu duka masu fasaha ne da shi ɗan ƙwairo da daudin kiɗa da marafa waye da kaza ce to ya shata shi kariya zai kada su a cikin ya waka wannan dai rigima su ce can ta matse musu almuhim akwai karin magana a Hausa mai labari suna nan da yawa kamun gafiyar baidu sanin damisar bunu da yawa suna nan da yawa da kissoshi da ake fada da kunar bakin wake ko Allah ya zika mal albani namu lokacin da ya kasa din kunar bakin wake yayi wannan tarihi bakin wake an ce wani wani wani wani kasurgumin bawa ne a a katsina ko a katsina yake cewa ina ne dai ka san kisa ce zaka ji ruwaya iri iri kuma akwai wannan sarki mara mutunci wanda shi bai hawa doki sai dai hawa bayan mutum saboda in ya fito kai da ya ganka sai ce kai duka kamar yadda ake mayar wasa a gidan nan kai hawa bayan kai cigaba tafiya dukkan gwalje guyarka banza kai zai wuni yana hawa a ranar shine shi bakin wake ce shi duk da aka haushi to shine na ƙarshen mutumin da za a hau kawai ya riga dauke wani alƙawarin duk da dan sarkin da ya hau gadan bayan shi to shine na ƙarshen wanda za a hau gadan bayan shi haka ko akai dan sarki ya zo ya ga bakin wake ya ce duka mu je bakin wake kawai duka suka tafi sai da suna cikin tafiya sai ya zo wani waje ana kona shara ana kona bola a wata riwaya kuma an ce ana kona kamayi abin nan irin kaikayi din nan na sussuka kawai sai ya runguma ya kame kafafun alajin nan dan sarkin nan kawai ya tashi ya ruga da gudu da shi kawai je ya fada da su duka cikin wuta ya rike shi suka kone su duka kaga ai go daga sai ya zama na karshe to shi ne yake ce musu side bombing kunar bakin waki wato ka kashe kanka kuma ka kashe wasu kaga wannan mugun ta'annati ne ko Allah ya kyauta to ana ganin bari mu saurara anan ko amma akwai dan jawabin nake so ne mana kafin mu tashi in mun je darasi na gaba na wannan na wannan arabiya din zamu zamu zamu zamu mariyin din su zamu gwa masu da littafin balaga gaskiya ina ganin ko zamu zamu zamu amfani da balaga to da hane koyo manage da ita so da galibin littafan na duba wasu littafan balaga na ga cewa akwai falsafa da yawa a cikin su mu kuma muna so mu guje mu wannan falsafancin baya cikin manhajin karatun mu anan kuma suna da ukuda amma shi duk da muna raina balagatul wadiha tana da saukin fahimta kuma za ta koya mana abubuwa da yawa to ina ganin kawai shi zamu yi mari daman don uku muke yi amma wancan introductory ya kare sannan mun gama darasin mu na littafin akhlaqul ulama wanda muke yi ranar Lahadi da asubahi saboda haka zamu sa wani amma abinda zamu yi zamu dauki darasin ladubban ladabi da biyayya zamu kai shi asuba sai mu dinga yin shi sati daya wani satin kuma mu abin nan jami'u bayanin ilmi wa fadli kamar yadda muka saba littafan ladubba ladabi da biyayya su za mu kai can insha Allah ranar su kuma anan sai mu saka wasu littafai guda biyu za mu ɗauki littafin wannan littafin yana cikin littafan mu dama shine matnu urdudati udatu talab na hafizul hakami wani waƙi ne na na ilimi udatu talab bi nadmi manhajit talaqi wal adab zamu yi shi da kuma sharhin ra'iya shine ka buga shi ya sunan shi ma kashful astar kashful astar na mala abdurrazzaq ibnu abdul muhsin al badr zabi shi kuma na aqida to su biyu zamu dinga yin su a rana daya amma ina fata zan musu recording separately malam malam malam mamuda kake ko malam wai sunanka malam jibrin haka ne sunanka ko man jibrin na fi ganewa a ce jibo a san haka muke ce mashi da jibo shi wa tarhimi ne ko yanzu kawai ya bai rana ɗaya kawai ce jibrin sunan shi kuma jibo aka san shi a unguwa so su za mu saka abin nan dai mu ci gaba da tafiya a hankali a hankali sai kuma wannan amma shi wannan na fatan mu neme shi akwai soft da na sa mana a cikin group group din mu amma shi sai da azumin Allah ya kai mu insha Allah akhlaqul ahadithul akhlaq na Abdul Musin Abdul Rabak Ibn Abdul Badr shi zamu amfani da shi in Allah ya kai mu azumi a cikin wannan darasin da muke na Ramadaniyat in Allah ya so da shi zamu amfani hadisai ne mabambanta akan halaye da musulunci ya koyar tun daga kan halin imani da ikhlasi har zuwa makamantansu Allah mu saurara anan muna muna kowa fata alkhairi na manta ban gabatar muku da malam Anashashibi ba malam haska shi kowa ya ganshi malam Anashashibi tsohon dalibin malam Albani ne tun watakila duk galibin mu ya girme mu a karatu amma yayi tawalu ya zo ya shiga cikin aji ya zauna kasan da dan Abuja ne ban san kuma inda mutum yana zaune Abuja an lafiya zai dawo Zaria ba wannan akwai akwai ganganci a ciki gaskiya to amma dai mai daki shi sai inda yake mishi yoyo to malama shi muna maka barka da zuwa muna maka mafatan alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara tawfiki wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah